أن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci da tarin albarka masallacin al'imam bukhari da kirjiyar zaki a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau goma ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1441 kuma shi ya zo daidai da tara ga watan goma miladiya ta 2019 wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib wa rafi'ul kalimin tayyib wallafar babban malamin nan mashhuri al'imam al'allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziya ta rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 129 a cikin wannan littafi da kuma za mu tashi babi na 29 الفصل التاسع والعشرون في الذكر عند نزول الغيث وتفصلين عشرين ترى وليكي مغانا الذكري كو أبين دأكي أنبتو لوك تنسو كروا في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب ya zo cikin sahihai ne littafin al'imam al-bukhari da muslim daga zaid ibn khalid al-juhani allah yarda da shi ya ce sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil hudaybiya zan allah sallallahu alaihi wasallama ya ja musalla ya yi mana salla a hudaybiya fi isri sama'in kanat milal laili bayan ruwan sama da aka yi cikin dare falamman sarrafa yayin da annabi ya gama aqbala ala nasi sai ya fuskanto mutane faqala yace musu hal tadruna madha qala rabbukum shin ko kun san abinda ubangijinku ya faɗa qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne Allah da manzansa ne suka fi sani قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر سيأتي ألا يأتي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر daga cikin bayina wani ya waye gari mumini yana mai imani da ni wani ya waye gari yana mai kafirce mu fa amma man qala mudirna bi fadlillahi wa rahmatih to amma wanda yace an yi mana ruwan sama da falalar Allah da rahamarsa fadhalika mu'minun bi to wannan shine mai imani da ni kafirun bil kawakib shine wanda ya kafirce wa taurari wa amma man qala amma wanda yace mudirna bi nau'i kaza wa kaza an yi mana ruwan sama da tauraro kaza da kaza fadhaka kafirun bi mu'minun bil kawakib to wannan shi yayi kafirce mun shi yayi imani da taurari wannan hadisi kamar yadda ce hadisi ne da imamul bukhari da muslim suka rawaito kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wannan bayani a hudaybiya bayan an yi ruwan sama da daddare kashe gari da asuba ya ja sahabbansa sallar asuba bayan an yi sallar asubahi ne ya juyo wannan jawabi ya faɗi wannan hadisi wanda wannan hadisi yana daga cikin al-ahadithul qudsiyya hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito su daga Allah subhanahu wataala kamar da ku sani hadisai sun kashi biyu akwai al-ahadithun nabawiyya akwai al-ahadithul qudsiyya akwai hadisai waɗanda maganganun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ko ayyukansa ko wasu abubuwa da aka yi a gabansa ya tabbatar waɗannan ana kiransu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama akwai kuma al-ahadithul qudsiyya hadisai wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ruwaito su daga ubangijinsa wato daga Allah subhanahu wataala waɗannan su ma ana kiran su hadisai saboda ba alqur'ani bane akwai bambanci tsakanin su da alqur'ani duk da kasancewar dukkanin su maganar Allah ce sai dai shi alqur'ani baya tabbata sai ta hanyar ruwaya mutawatira ta hanyar ganganku wannan kuma ana iya ruwaito shi ta hanyar mutum ɗaya biyu tak ba lalle ne sai an same shi ta hanyar mutane da yawa ba alkur'ani ba wata ba wani harafi a cikin alkur'ani da da aka ruwaito ta hanyar ɗaiɗaiku sai ta hanyar jama'a daga jama'a saboda ka abu ne da ya tabbata ta hanyar tawaturi amma shi a hadithul qudsi al ahadith al hadithul qudsi yakan iya zuwa ta hanyar mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku wato ba lalle ne sai an ruwaito shi ta hanyar jama'a da yawa ba wannan ɗaya daga cikin bambance-bambancen hadisi kursi da hadisi abin sannan shi alƙur'ani magana ce wacce take mu'ujiza wato ba a iya wato gagara koyo ce ba a iya kwaikwayonta babu wanda ya isa ya kwaikwayi alƙur'ani ya kawo wani abu kwatankwacinsa amma shi hadithul kursi akwai waɗanda suka ruwaito hadisai na kursiya waɗanda suke na ƙarya suna nan da yawa kusan ma galibin al-ahadithul kursiya masu rauni ne galibin su waɗanda suka inganta din ba su da yawa na jin za su kai 200 hadisai al-kursiya waɗanda suka inganta ba su kai 200 ba sauraka amma da yawa daga cikin su hadisai ne wanda ba su tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sauraka shi ana iya samun kire ana iya samun kage a cikinsa amma alkur'ani babu wanda ya kawo wani abu kutankucin alkur'ani wallau ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'd dhahira sauraka Allah ya riga ya yanke hukuncin cewa da mutun da aljan za su hada kai dukan su akan su kawo wani abu kamar alkur'ani ba za su iya ba Allah ya faɗi haka kuma har gobe ba iya samun wanda suka ce sun kawo wani abu kwatankwacin alkur'ani ba sau ka shi alkur'ani ya sha banban da wannan shi yasa ake cewa alkur'an mu'jizun bi lafzihi wato lafazinsa mu'jiza ne amma shi hadisul kursi laisa mu'jizan bi lafzihi ba mu'jiza bane ta farkar lafazinsa kana shi alkur'ani ana bautawa Allah da tilawarsa wato za ka bauta wa Allah da karanta alkur'ani kowane harafi idan ka karanta kana da lada kuma wannan ladan za a linka masa za a linka maka shi goma wal hasanatu bi ashri amsalha wala aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harf walakin alif la walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf saboda shi alkur'ani bautar Allah ake da karanta shi ko ka fahimta ko baka fahimci abin da kake karantawa ba wannan karatun da kake yi bautar Allah kake yi kuma kowane harafi da za ka furta guda ɗaya kana lada goma a kansa to amma al'ahadithul kursiya ba a bauta Allah da tilawarsu suka zauna kawai kai ta karanta wani hadisin hal ta duru na abinan asbaha min ibadi mu'minun bi kafirun bi ba ba za ka samu lada ba saboda wannan ba alqur'ani bane shi ba a tilawar saka mai da ake tilawar alkur'ani ana samun lada wannan ma daga cikin bambance-bambancensu haka daga cikin bambance-bambancensu alkur'ani da shi ake sallah shi za ka karanta ka karanta fatiha ka karanta sura ko wasu ayoyi a cikin sallarka amma ba a yin sallah da hadithul kursi da cewa maganar Allah ce amma ba a sallah da shi alkur'ani bai halatta a rawaito shi da ma'ana ba wato a dubi ma'anar a ce bari a ruwaito shi a rika faɗarsa da ma'ana dole dai in an haddace lafazin a ja in ba a haddace lafazin ba to ba za a kawo shi da ma'ana ba amma shi hadisul qudsi akan iya ruwaya sabil ma'ana shi yasa zamu ga hadisul qudsi ya zo da lafuzza daban-daban wanda yake nuna cewa su masu ruwayar sun saba wajen faɗar lafazin wasu sun ruwaito shi da lafazin sun ruwaito shi da ma'anarsa amma ba kamar yadda wasu malamai suka ce suka ce bana cewa shi alhadithul kursi abin lafzuhu min annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'anahu min Allah akwai wanda suka faɗi haka cewa shi hadithul kursi tun farko ma lafazinsa daga annabi ne amma ma'anar daga Allah ne a'a ba in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce to al'asulu shine zai hikaito maganar da Allah ya gaya masa ba laf ba wai ma'anar kawai zai bayar ba akwai tasirin aqidar al-ashariya a cikin ta wannan wannan wannan ta'rifin saboda su a gurin a gurin su daman kalamullah kalamun nafsi ne to ba magana ce mai sauti da harafi da lafazi ba shi yasa za su iya yin wannan ta'rifi amma dai al'asulu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai canza lafazin da aka yi masa wahayin ba amma a yadda muka ga masu ruwaya suna sassaɓawa wajen ruwaito hadisul kursi sai muka fahimci halaccin yin ruwayarsa da ma'ana ga wanda ba su kiyaye lafazinsa ba wannan shi ne bambancinsu da alkur'ani wani daga cikin bambance-bambancen da aka faɗa na al'ahadisul kursiya da kuma al'ayatul kur'aniya wani hadisi yana daga cikin al'ahadisul kursiya an yi ruwan sama da daddare lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana hudaybiya wana shekara ta shida lokacin da ya tafi zai yi umara a shawa suka hana shi shiga ya yi umara ya yi sansani a wani guri da ake kira al-hudaibiya ce masa an ce ana kiran wannan guri al-hudaibiya maka ce al-hudaibiya بالتخفيف أو, أو الحديبية بالتشديد إما بتخفيف الياء الحديبية هو الحديبية دك أنا فلا an ce da yan nabihi shajaratan hadba akwai wata bishiya haka da ta rankwaho a wurin to shi yasa ake kiransa da wannan suna al-hudaybiyya wurin rike kusa da da makka wani bangaren shi ma yana cikin al-haram yana cikin yana cikin al-haram shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah da sahabbansa a cikin wannan wani bangare kamar ya shiga cikin harami ne yayi sallah to kamar ya shiga cikin garin makka to a wannan guri da aka hana su shiga sun yi sansani a nan to Allah da ikonsa sai aka dace da dare aka yi ruwan sama da safe annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi sallar asuba sai juyo ga mutane falamman sarafa ay in sarafa min salati aw in sarafa min makanihi ko dai da annabi ya gama sallah a inda yake ko kuma ya dan canza guri to sai ya tsaya ya yi amfani da wannan munasabar ya tunatar da mutane wani abu da ya shafi aƙidarsu a jahiliya larabawa sukan jingina saukar ruwan sama da taurari wato fitowar wasu taurari ko faduwar wasu taurari ce yayin da tauraro ya faɗi daga yamma ya fito daga gabas wani ya faɗi daga yamma wani ya fito da ta gabas to lokacin daidai lokacin akan samu ruwan sama su da suke kira al'anwa ibn qutayba yana da wani littafi suna shi kitabul anwa al'anwa ya yi magana akan akan irin wannan taurari da irin akirun da da larabawa suke da danganta wa taurari ka sani ilimin taurari a ce tauraron mutum kaza ne wani taurarinsa kaza ne sai a yaushe aka haife ka a wace shekara a faɗi lokacin da ranar da daidai lokacin to ce ka an haife ka a daidai tauraro kaza to kana da sa'a a rayuwarka ko a hararo a ce an haife ka daidai tauraro kaza ya fito wani kuma kaza ya faɗi akwai matsala kana za ta gamuwa da matsala a rayuwarka ko a ce wannan da aka haifa a daidai fitowar wannan tauraron za a same shi mai sanyin hali ne mai sanyin wannan kuma da aka haife shi a lokaci ka za a same shi mai zafin zuciya haka dai za a ita hasashen abubuwa ana danganta su da saurari haka na idan mutum zai yi tafiya ko zai kulla wani wata harka ta kasuwanci ko zai yi aure to sai a gaya masa daidai wani lokaci ya kamata ya yi saboda a daidai lokacin tauraron sa'a ne yake bayyana sauraka in yayi zai zai zai yi abin a sa'a to irin waɗannan aƙidu wanda har yanzu a cikin mu akwai irin su akwai su a cikin mutane ana alakanta wasu abubuwa na samu da rashi da daɗi da wahala a alakanta su da taurari da wannan kuma nau'i ne na maguzanci na jahiliya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan damar ganin gashi an yi ruwan sama jiya da daddare ƙasa ta jike to wata dama ce ta ya kuma ya jawo hankali zuwa ga mutane su fahimci wani abu na aƙidarsu da cewa sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam amma baya hana ya faɗa musu domin gudun kada irin wani aƙida aka santa a jahiliya ta ci gaba da zama a zukatan wasu don shine amfanin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin al'ummarsa ya rika yi musu bayanin abin da Allah ya saukar Allah subhanahu wataala ya a cikin abin nan a cikin suratul waqi'a yana cewa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun wato kukan kukan sanya arzikinku wato godiyar da arzikin da Allah zai muku shine ruwan sama shine ku rika ƙaryatawa ƙaryatawar shine ku jingina ku jingina abun zuwa ga wani Allah ku tattaurari ku rika cewa mutsirna bi nau'i kaza saka maimakon ku gode wa Allah da yayi muku ruwan sama sai ku rika cewa tauraro kaza ne fitowar sa ce ta sa aka samu ruwa ko kuma faduwar tauraro kaza ne kawo ruwa kaga maimakon jingina wa Allah ni'imarsa wanda wannan wani bari ne na na godiya ga Allah ka danganta ni'imar da kake samu daga Allah subhanahu wataala fama bikum min ni'matin fa min Allah kace Allah ne ya baka sai ka jingina ma wani wani mahaluki ba Allah ba wanda shi bai sanya akai ma ni'imar ta samu ba amma ka jingina masa abin nan afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun sai ba ku ga ruwan da kuke sha ba afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun shin ba ku ga ruwan da kuke sha ba antum anzaltumuhu min almuzni shin ko kuka ku ne kuka saukar da shi daga girgize am nahnu almunziluna ko kuma mu ne masu saukarwar ace ku ne masu saukar da shi ko mu ne masu saukarwar launa sha'u ja'alnahu hujajan da mun ga dama sai mu sanya shi ya zama nazartsi ku kasa sha ku kasa amfana da shi walaula tashkuruna me yasa ba za ku gode ba godiyar shi ne ka yarda cewa Allah ne ya saukar da shi wannan Allah yana ja musu kunne saboda ya san abin da suke yi da jingina mawaninsa maimakon su gode masa wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi amfani da wannan damar na ya ribaci lokacin da ruwan ya sauka kuma a daidai wannan lokacin aka yi masa wahayin wannan hadisin aka yi wasa wannan wahayi shi yasa sai ya tambaye su hal tadruna madha qala rabbukum shin kun san abin da Ubangijinku ya faɗa? Da za su sani, suwa ba na musu wahayi ne ba a musu wahayi, amma don ya jawo hankalinsu, su saurara su ji menene Allah ya ce, Kalu Allahu wa Rasuluhu a'la, Allah da manzansa ne mafi sani, wannan ibara ana faɗarta ne zamanin annabi sallallahu Alaihi wasallam. Aka tambayi sahabi, annabi ya tambaye shi ya ce Allahu wa Rasuluhu a'lam. nabi yana tare da shi zai masa bayanin abin da ya samu ya faru shi ya tambaye shi bai sani ba sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam amma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba amfani da irin wannan jumla sai dai a ce Allahu a'lam Allahu a'lam ana cewa Allahu wa rasuluhu a'lam idan ya zanto a zamanin sa ne lokacin da yake magana yake tambaya wani ko kun san kaza sai Allahu wa rasuluhu a'lam amma bayan sa sallallahu alaihi wasallama ba a faɗar wannan jumla saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama bai san gaibu ba wani haka alkur'ani a gurare daban-daban ya gaya mana cewa kulla aqulu lakum indi khaza'inullah wa la a'lamul ghaib ka gaya musu ka ce ni taskokin Allah ba a hannuna suke ba kuma ban san gaibu ba ka ce musu ban san gaibu qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaghfartu min al-khair wa ma massani wa massani as-su saboda Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi haka to duk abinda zai faɗa na gaibi shine abinda Allah ya sanar da shi alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul wanda Allah ya zaba sai ya sanar da shi wa ma kana Allah li yutli'akum 'ala al-ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha haka Allah yana zabo wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa sai ya sanar da shi wani abu na gaibi shi kuma sai ya ga al'ummarsa amma kafin a sanar da shi shi ma bai sani ba wala adri ma yuf'alu bi wala bikum ka gaya musu ka ce ni ban sani ba me Allah zai yi da mu me Allah zai yi da ku haka Allah subhanahu wataala ya ce annabin sai ya faɗa ya ce bai sani ba annabi a gurare da yawa an yi ta tambayar sa yana cewa la adri la adri cewa bai sani ba to yana sanin abin da Allah ya sanar da shi domin taskar gaibu ta Allah ce qul fa in fa in qul fa innamal ghaibu lillah kace gaibi kawai na Allah ne gaibi kadai na Allah ne qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah to shi yasa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi masa wahayin sa ba zai san shi ba haka idan wani abu ne bayan lokacin sa yayi tambaya to babu shakka an masa wahayi ne zai zai sanar da mutane sai sai ka ce Allahu wa rasuluhu alam a bayan sa to wannan abin din ya kare wahayi ya yanki sai ce Allahu a'lam zaka suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam qala sai annabi ya ce قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي سيتي توغا أبين الله يتي bayina daga cikin bayina akwai wanda suka yi ya waye gari yana mai imani da ni akwai wanda ya waye gari yana mai kafirce mu kalmar ibadi anan tana nufin umum ne tana nufin bauta al'ubudiyatul amma ba khassa ba bauta ta kowa da kowa ba bauta ta musamman ba ce tun da cewa gaba mu'minun bi wa kafirun bi to kaga al'ubudiyya anan ubudiyatul umum umum ce ba dai sai ubudiyatu tashrif ba daidai take da fadar Allah ba illa ibadi laysa laka alaihim sultan inda Allah subhanahu wataala yake cewa iblis cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultan inna ibadi alan ubudiyya ce khassa yana nufin bayansa waliyansa bayansa na musamman wa ibadur rahman ce yana nufin bayansa na musamman ba kowaɗanne ba ba duka wanda yake ya ansa sunan bawan Allah zai shiga ciki ba saurannan amma wannan ubudiyya ta nan ubudiyya ce amma kowane bawa ya shiga ciki asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir daga cikin bayina wanda ya wayi gari yana mai imani da ni akwai wanda ya wayi gari yana mai kafirce mu tunda an yi ruwan cikin dare to yanzu safiya ta yi to a safiyan nan akwai wanda ya wayi gari yana mai imani akwai wanda ya wayi gari yana mai kafirci da ni fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih ba ci gaba ba a ruwa bi fadlillahi da falalar Allah wa rahmatihi da rahmatsa fa zalika mu'minun bi to wannan yayi yayi wato wannan shine mai imani da ni kafirun bil kawakib shine mai kafircewa taurari wato wanda zai ce wannan ruwa da muka samu falala ce daga Allah kuma rahamarsa ce to wannan shine yayi imani da Allah tunda ya jingina wannan saukar ruwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala cewa shine ya samar da ruwan kuma ya kafircewa taurari waɗanda ake jingina musu samar da ruwa ba Allah ba to ya imani da Allah ya kafirce musu wanda kuma yace mudirna bi nau'i kaza wa kaza an mana ruwa da tauraro kaza da kaza wato mun yi sa'a tauraro kaza da kaza ya bace ko ya fadi ko ya fito mun samu ruwa to fadhalika ko fadhaka kafirun bi wanda ya kafirce mu mu'minun bil kawakib yayi imani da taurari bai yi imani da cewa Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake kaddara samuwar ruwan sama ba a san da yaso a inda yaso wannan al-kufur anan zai iya zama kufru tashrik wato kafircin shirka ma'ana ya haɗa Allah da wani ko ya ba mu Allah subhanahu wata'ala ya ba mu wani Allah subhanahu wata'ala sifar ubangiji ya jingina aikin Allah zuwa ga wani Allah ya jingina aikin Allah na saukar da ruwa zuwa ga tauraro abinda yake nuna cewa zai iya yi wa kasance kufru tashrik ake nufi ba kufrun ni'ima ba akwai riwayar da suke cikin musnad Imam Ahmad riwayar Muawiya al-Laythi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yakunu an-nasu mujdabin fayanzilu Allahu alaihim rizqan min rizqihi fayusbihuna mushrikin قالوا وقيل وكيف يقول ذلك يا رسول الله قال يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا annabi ke cewa mutane za su wayi gari suna kamfan ruwa suna rashin ruwa ko karancin ruwan sama sai Allah ya saukar musu da arzikin daga arzikinsa wato ya saukar musu daga ruwan sama fa yusbihuna mushrikina daga ya nuna kenan abinda suka yi shirka ne sai su wayi gari suna masu shirka sahabbai suka ce ta yaya ya ma'aikin Allah annabi ya ce za su rika cewa mutirna bi nau'i kaza wa kaza an mana ruwa dalilin tauraro kaza da kaza to kaga wannan ya nuna kafirun bi anan zai iya zama yana nufin kufru shirkin abu abin nan kufru shirk ko kufru tashrik kafircin shirka zai iya kuma kasancewa kufrun ni'ima yayin da ya kasance masu faɗar wannan magana ba suna nufin shi tauraron ne da kansa ya halicci ruwan ba a suna nufin samuwar tauraron a lokacin shi ne sababin samuwar ruwan kasancewar ka jingina sababi zuwa ga wani abu ba shi yake nuna kayar da cewa shi wannan abin shi ya halicci abin ba amma kamar kana cewa a daidai lokacin ake Allah yake yin kaza. wannan shishigi ne idan ba nassi ne kake da shi ba duk wani abin da shari'a bata sa shi sababan ba lam yaj'alhu ash-shari'u sababan sa shi sababi akan wannan abun shishigi ne ga Allah abinda aka sa shi sababi to sai ka rike shi a matsayin sababi wannan babu laifi duk da cewa kuma dole ka kudurta cewa sababiyar saba ta ce tasirinsa ba kamar misali an sanya ruwa da zama sababin koshi kana jin kishi an sanya abinci in kana jin yunwa ka ci abinci ka koshi wannan sabab ne sabab ne an sanya neman magani ga mara lafiya sababi ne na samun na samun waraka wanda duk sababi ne an sanya aure sababi na samun hayayyafa wannan duk asbab ne ubangiji ne ga dama ya sanya waɗannan asbab baka isa ka bijire musu ba ka ce ba ruwanka da su domin bijire musu alama ce ta hauka nuna cewa kai ba ruwanka da sabab din in kana jin yunwa ba ruwanka da kai sai ka nemi abinci in kana jin kishi ba ruwanka sai ka nemi abinci wani alama ce ta hauka mai hankali ba zai haka ba ai domin hankali in yana ko dabba tana jin yunwa abinci take nema to bijirewa asbab wani hauka ne sanya asbab kuma su zama su ne mutum zai ba su tasiri cewa ai ba dan su ba da abin da yake so bai samu ba bai samu ba su ne suke masa abin to wannan kuma shirka ce shirka ce wancan naqsun ne fil amal wannan naqsun ne fil tauhid hada naqsun naqsun fil aql wa hada naqsun fil tauhid to gara na farko ko gara ma wakacin eh to akwai al asbabul kauniyya akwai al asbabul shar'iyya asbabul kauniya sune irin waɗannan wanda Allah ya yi halitta ya gudanar da halittarsa akan wannan tsarin sune ake shi al-asbabul kauniya akwai al-asbabul shar'iyya akwai sababba kuma na shari'a ubangiji ya ce in kana son aljanna to kai aiki kaza da kaza da kaza wannan sabab ne na shiga aljanna ba ba farashin aljanna kai biya ba ba sayan aljanna kai ba urkhul jannata ba kuntum ta'malun بما كنتم باء السببية باء العوض با باء المقابلة با بعدين كاي أبن دا كسي الجنة دشي با آآ كاي دي أبن دا وبنجي سبحانه وتعالى يمك فللا أسبب انسا يساك الجنة سوراك أكوي الأسباب الشرعية أكوي الأسباب الكونية to duk abin da Allah bai sanya shi sabab na wani abu ba in ka zo kai ka mai da shi sabab na wannan abin to kayi wa Allah shi shi ko da baka jingina wa wannan abin halittar aikin ba amma sa shi sabab to wani abu ne wanda ina ka samu wannan ina aka ce in an yi in an yi sata a kewaye alkur'ani za a gano barawo akwai inda tun alkur'ani wani abu ne wanda yake maganar Allah ce kewa ya shi a gano abu da yana buƙatar shi mai alkur'anin ya sanya shi sabab ne na wannan kuma ya sanya shi sabab na wannan ba kai haka waye saka ta kewaye alkur'ani za a samu abin nan in ana abin nan gari in ana shiga ana sata su kewaye alkur'ani a garin sai a daina shiga da haka ne duk da mun ba da duk ba mun kewaye ko ina ko sai kewaye gidansa eh da tuni kowa ya kewaye gidansa ya ya huta da to wannan shishigi ne duk abin da bai zama sabab ba a shar'ance yanzu addu'a sabab ce shi Allah ya sanya ta sabab ne na ka samu biyan bukatarka yayin da kake cikin wata damuwa ka roki Allah ya yaye maka ya ubangiji ne ce ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum saboda ka ubangiji shi ya umarce ka da kai wannan saboda ka shi ya yadda wannan ya zama sababi na biya maka bukata saboda ka in kai wannan ba kai shigi ba amma abinda ubangiji bai sanya maka shi sabab ba yanzu mun zo mu magana al-istisqa neman shayarwa ko neman ruwa mun faɗi hanyoyin da shari'a suka zo da shi hanya kaza hanya kaza hanya kaza domin bayani to sai wani kirkiro kuma wata hanyar daban wadda ba ta cikin waɗannan da shari'a ta zo da ita kamar a ce a haɗu a sauke alkur'ani duk cikin inda aka babu babu inda a haɗu a sauke a shafa sai da aka ce babu inda aka ce sababin samun ruwa hanyar sauke a shafa inda ta aka yi ta istighfari a haɗu a yi istighfari wannan sabab ne shari'i shari'a ta zuwa ƙul su stafiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa ilaykum shari'a ta zo da wannan amma don a yi ta karanta a shafa ko da la'ilu babu inda shari'a ta ce a yi a shafa ba istighfari bace da la'ilu ba istighfari bane ko so duk abin da shari'a bata sa shi sabab ba to ka jingina sababiya zuwa gare shi haka kawai to kai shi shigi kai wa shari'a shi shigi to wani ba kawai shi zai wani zai dubi ai to ai ai ai salatin annabi ne ai ai ai ai alqur'ani ne abinda aka ce shine ku yi istighfari ko ku yi sallah ko ku yi addu'a Allah ka ba mu ruwa da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da waɗannan amma yayi wannan to duk abinda ba a sanya shi sabab ba a shar'ance to dora shi sababi ne to in mutum ya ce shi a wurinsa ba wai yana cewa taurarin ne suke ruwan saman ba amma dai lokacin da suka samu lokacin kuma ruwan sama yake samuwa to kaga kamar ya sa su sababi ne na Allah ya ruwa a daidai lokacin wanda kuma shi ubangiji bai sanya su haka bai sanya ruwansa ba haka bai sanya shi a abin da ba shi yasa wasu daga cikin malamai ma suke tsawatarwa kamar wanda zai rika cewa hadarin gabas hadarin kudu yana ruwa hadarin arewa baya yi hadarin kaza ce to shi ma in ba shari'a ce ta ce hadarin kaza ba yi ba hadarin kawai haka kawai bin tajriba ka ce ka gwada ka gani ubangiji yana iya abin nan akwai hadisi mursal abin nan hadisi min balaghiyat malik a cikin muwatta idza ansha'at bahariyatan thumma tasha'abat fa tilka aynun hudayqa hadisi ne wanda ba shi da ba shi da asali to in ta taso daga ruwa daga ruwa wato hadarin ya taso daga nahiyar inda ruwa yake shi ne idan an shafi bahariya sun mata sha'amat a yi ta jihar na hawa sham ta yi wajen arewa fatilka ainihin godai to wannan hadari ne wato ruwa ne da zai zama mai kwarara mai zuba sosai to wani hadisin bai tabbata ba ya ya tabbata sai mu ce to duk wanda ya taso daga bangaren kudu hadarin da ya taso daga kudu ya arewa to zai zubar da ruwa da yawa inda ya inganta to mutum da bai inganta ba ja'aluhu sababan hada hada laysa jaiz yasa mutumin da zai ce mutirna bi nau'i kaza yana nufin li waqti nau'i kaza zama yana nufin li waqtihi wato daidai lokacin faduwar tauraro kaza Allah ya sauka mana ruwa to shi ma wannan ko baka ce yayi shirka ba to yayi abin da bai dace ba kamar da Imam Shafi'i a cikin littafinsa al-Umm ya ambata to in ana ganin kamar shi watan ne yake sa a samu ruwa shi ma akwai matsala zai watan august din ya zo a rasa ruwa sau nawa ana yin august din kuma ruwan a samu matsala me me hada shi da august na'am daga cikin dalilan da suke nuna ko kafirun bi yana iya zamantowa kufru ni'ma akwai hadisin sayo muslim hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alam tarau ila ma qala rabbukum qala ma an'amtu ala ibadi min ni'matin illa asbaha fariqun minhum biha kafirin yaquluna al kawakib wa bil kawakib abu huraira ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shin ba ku ga abin da ubangijinku ya faɗa ba yana cewa ma an amtu ala ibadi min ni'matin ban yi wa bayina wata ni'ima ba face wasu ƙungiya daga cikinsu sun wayi gari suna masu kafircewa suna cewa taurari da taurari to kaga anan al-kufru anan a wannan ruwayar yana nufin kufrun ni'ima tunda yace ma an'amtu ala ibadi ban yi ta ni'ima ga bayina ba ita kufrun ni'ima abinda ake nufi da kufrun ni'ima shine butulcewa ni'imar Allah yayin da Allah yawa bayansa ni'ima maimakon su gode masa akan cewa shine ya musu wannan ni'ima sai su tafi su jingina wannan ni'ima zuwa ga waninsa suna masa suna wato jingina ita wannan ni'ima gare shi hakanan akwai hadisin Anas wanda shi ma Imam Muslim ya ruwaito shi ma yana nuna kufrun ni'ima din inda yake cewa annabi yake cewa asbaha minan nasi shakirun wa minhum kafirun asbaha minan nasi shakirun wa minhum kafirun an wayi gari daga cikin mutane akwai mai godiya daga cikinsu kuma akwai mai butulcewa tunda al-kafir anan yana yuqabilu shakir shine kufru abin kufranun ni'ma butulcewa ni'mar Allah قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون Nabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce in aka yi ruwa wasu su ce wannan rahamar Allah ce wannan rahamar Allah ce wasu kuma sai su ce tauraro kaza ya yi gaskiya wato abinda ya nuna ya faru sai wannan ayar ta sauka fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ina rantsuwa da mafadar taurari wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim da har a ciki can ƙarshen ayar kayoyin Allah ce wata ja'aluna rizqakum annakum tukazzibun kuna maimakon wato ku yi godiya bisa ga arzikin da aka ba ku sai kuke karyatawa maimakon godiya ga Allah sai kuke yin wato sai kuke karyata Allah subhanahu wata'ala kuke jingina masa kuke jingina wa taurari wani abu wanda ba ba aikin su ba saboda ka wannan hadisin shi ma ya nuna kufranun ni'ima haka nan akwai shi a cikin wani hadisi akwai ruwayar Sufyan ibn Uyayna wanda ita ma shi ma hadisin Khalid ibn wannan hadisi na Zaid ibn Khalid al-Juhani yake cewa an yi an yi wa mutane ruwa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi yake cewa alam tasma'u madha qala rabbukum قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح طائفة منهم بها كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا فأما من آمن بي وحمدني على سقياي فذاك الذي آمن بي وكفر بالكواكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك الذي كفر بي وآمن بالكوكب ولا هنا تكن سنن النسائي ده مستخرج نأبي عوانا ده مسندنا الحميدي ده ruwayar shi zaid ibn khalid al-juhani yake cewa an yi ruwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce shin ba ku ji abinda ubangijinku ya faɗa ba yana cewa ma an'amtu ala ibadi min ni'ma babu wata ni'imar da zan yi wa bayina face an waye gari wata kungiya daga cikin su suna kafircewa suna cewa an yi mana ruwa da tauraro kaza da kaza ce wanda yayi imani da ni ji Allah wa hamidani ya gode mun a bisa shayarwa da na yi masa to wannan shi ne ya imani da ni ya kafircewa taurari wanda kuma ya ce an yi mana ruwa da taurari kaza da kaza to wannan shi ne ya kafirce mu ya imani da tauraro kaga anan ma yana nufin alkufuranu huna kufurun ni'ima saboda kowanne zai iya dauka hadisin zai iya daukan kowanne zai iya daukan kufrun ni'ima zai iya daukan kuma kufrut tashrik yayin da mutum yake ganin tauraron shine mai halittar abin to kaga wannan kafirci ne na shirka yayin da mutum zai ga cewa halittar ruwan na Allah ne amma a dalilin wannan tauraron ya samu to wannan shine kufurun ni'ima wannan shine kufurun ni'ima zaka kafirun anan zai iya daukan kamar yanda madarsa da yace qala asbaha fa amma man qala man qala kalmat qala anan ba tana nufin sai wanda ya furta da baki akwai wanda ba zai ce komai ba amma a zuciyarsa ya kudurce kaga ba ba kawai ana nufin maganar baki ba hatta qaulul qalb hatta mutum ya kudurce a zuciya dakhala fi lafzi qala qala huna a'ammu min qaulun bil lisan ta qaulun bil qalb wa huwa al i'tiqad saboda ko wanda ya shiru amma a zuciyarsa yana fadar haka kamar yanzu ba kowa ne idan ya ga ruwa zai ce motsirna bi fadlillahi wa rahmatihi din ba kowa zai faɗa haka ba amma duk mumini ya na kudirce cewa falalar Allah ce da rahmarsa to wannan shine mu'minun billah ko da bai furta da baki ba mu'minun ne billah haka nan wanda zai kudirce cewa samuwar wannan abin shine ya kawo ruwan sama to shi kuma wannan shine abin nan وقد قيل إن الدعاء عند نزول الغيث mustajab an kuma ce yin addu'a lokacin saukar ruwa a mustajab ana karɓarsa wato lokacin saukar ruwa lokacin karɓar addu'a ne akwai hadisai da suka zo da yawa a wannan babi wasu suna da rauni wasu rauninsu sosai a daga ce akwai hadisin ibn maja wanda imam shek nasiruddin albani ya hassana shi cikin annabi sarasa ya faɗi lokutan karɓar addu'a ya ce wa inda nuzulil matar da lokacin saukar ruwa Sheikh Nasiruddin Albani ya hassana shi saboda shawahid ɗinsa suna da yawa da su nuna cewa yana da asali so yana daga cikin lokutan karɓar addu'a lokacin da ruwan sama yake sauka na da kyau mutum da yake da wata bukata a daidai lokacin ya daga hannu ya yi addu'a وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا يا تبت cikin sayo al-bukhari daga Aisha radiyallahu anha tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ga ruwan sama wato idan ruwan sama ya sauka sai ya ce sayyiban ay allahumma ij'alhu sayyiban nafi'an ya Allah ka sanya shi ya zama ruwa ne ma mako mai amfani ko ya zama ruwa ne mai amfani ka sanya shi ya zama ruwa ne mai amfani wannan don ya ainihin fitar da ruwan da yake ruwa ne amma ba da mai amfani ba ruwan da zai sabbaba rushe-rushen gidaje ko ya sabbaba nutsewa ko ambaliya ko wani abu irin wannan kaga ruwa ne amma kuma wanda za a cutu da shi to sai yake roƙon Allah a daidai lokacin ya sanya ruwan da ya zama ruwa ne mai amfani wanda zai raya ƙasa ya raya bayan Allah ya sa a samu alheri ta hanyarsa to wannan yana daga cikin abin da shi ma mai wanda aka yi ruwan sama ga ruwan sama yana da yana daga cikin abin da annabi ya nuna ana faɗa Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an mutum ya sa Allah ka sanya shi ruwa ne mai amfani ruwa ne mai amfani وفي صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فهذا كان سيو مسلم لك انس الله قال مسير ده قال يجي اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر ruwa ya same mu wato ruwan sama ya same mu muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa hasara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thawbahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ya kware tufarsa hatta asabahu min al-matar har wannan ruwan sama ya safe ya same shi fa qulna sai muka ce ya rasulullahi lima sana'ta hadha ya ma'aikin Allah dan me kai haka qala li annahu hadithu ahdin bi rabbih sai yace dan bai dade da baro ubangijinsa ba a wani hadisi sahihi ne yana cikin muslim kamar yadda ya faɗa hadisin Anas ibn Malik annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa suna tare sai ruwan sama ya sauka sai so za annabi sallallahu alaihi wa sallama ya daga jikinsa ya daga abin ya mayafinsa ruwan saman yana sauka jikinsa yana zuba a kansa yana zuba a jikinsa to wasu fahimci me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ba sai suke tambaye shi me yasa ya bari ruwa ya jika shi da ka'ida sayan da ruwan sama ya zo kowa kokari yake fake ba zai bari ya dake shi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tari ruwan har ya zuba ya taba jikinsa kuma aka ga da gayyaye ba wani abu ne da ya same shi ba bisa zaɓin shi ba akwai abin da zai samu mutum ittifakan amma wannan kasdan shi ya nufi abin har ma aka ya ɗage rigarsa ya ɗage abin da mayafinsa aga ruwan ya taba shi sabai suka tambaya me yasa ya haka shine yake ga musu li annahu hadithu ahdin bi rabbih saboda tabu bai dade da rabuwa da ubangijinsa ba abinda ake nufi da bai dade da rabuwa da ubangijinsa ba ana nufin ba a dade da halittarsa ba ana nufin ba a dade da da halittarsa ba ya sauka tun da lokacin da ya sauka lokacin Allah ya halicce shi saboda haka bai gamu da wani abu da ya gurbata shi ba yana cike da albarkarsa shi ne turubishti wani malami turubishti a cikin littafinsa al-muyassar fi sharhi masabihi sunna yake cewa arada annahu qaribu ahadin bil fitra wato yana bai dade da samu wato rabuwa da halittar da aka yi masa ta asali ba wa annahu huwa al-ma'ul mubarak kuma ruwa ne mai albarka allazi anzalahu min almuzni sa'ata idin falam tamassahu alaydi alkhati'a ala ya saukar da shi daga girgije daidai lokacin saboda babu wani hannu na wani mai laifi da ya taba shi bai shiga hannun kowa ba bai shiga daga sama kawai yayo kasa saboda cike yake da tsarki cike yake da albarka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tare shi ce falam tukaddirhu mulaqatil ardi mulaqati ardin ubida alaiha ghairullah ce bai lalace ba wato ta hanyar haduwa da kasar da aka bauta ma wani Allah akanta kasar da aka yi bautar wani Allah akan to bai ma soka akanta ba saboda yana sama ka tare shi da albarkar sa wani abu na na saban Allah bai gaure da shi ba saboda haka wannan albarkar annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema wannan shine ake kira shine ake kira at-tamattur at-tamattur shine mutun ya nufi jikewa da ruwan sama da kansa an yaqsuda an yata'arrada lil matar shine at-tamattur imam shafi'i yana cewa mustahabbi ne fi awwali matratin tanzilu min as-sama'i fi as-sana imam shafi'i ke mustahabbi ne ruwan farko da za a yi a shekara damanar ruwan farko a damana ka tare shi ya ji kaka ibn rajab cikin abin nan dinsa a cikin fathul bari yake cewa hadisin anas hadisin anas hadisin anas na da za mu karanta shi a babi na gaba wanda annabi yana hudu ba wani ya zo ya ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama gashi halakatul amwal wa inqata'atis subul wa ja'a al-iyal ila akhirih ce wannan hadisi yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya jike da wannan ruwan har ya rika gangarowa a gemunsa hatta tahadara ala lihiyatihi ya rika gangarowa a gemunsa to wannan yana ba ba ba ruwan farko bane mana kamar damana ce ta ɗan abin nan ta ɗan yi tsarku amma annabi ya tsaya ruwan ya jika shi ba a gudu an fake ba da cewa a sallar juma'a ce kuma an san masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ba rufi ne gare shi ba wanda zai tsare mutane daga ruwa lokacin sayyidina Umar aka yi masa wannan rufin wanda har ba za a jike ba amma lokacin manzon Allah da lokacin sayyidina Abubakar haka yake in ana ruwa haka sahabbai suke hakura ruwa ya kare kansu a yi sallah a cikin tabo abin nan tun da dama ba shi faɗa gare shi ba kafin bari a ce kafin da abin nan haka suke yin da zafin rana abin nan to shine sai na umar lokacin sa yace a yi masa ya sa mai rufin cewa kai yadda ruwa ba zai shu kuma rana ba za ta abin nan ba ba ta kona damu mutane ba sauraka kawai odul jarid ne kamar abin din itacen dabino ne aka giggita a sama kawai shi kenan hakan ana ruwa zai jike sauraka jikewar annabi a lokacin ta sha bamban da wannan wannan ya tare abin ne da kansa har ma aka gaina daga mayafinsa don ruwan ya jika shi kaga jikawar da shi ya bukace ta sabanin yana yana yana yana sama domin ya lokaci yana yana kan mimbar yana hudu ba yana yin addu'ar anas yake cewa bai gama rufe bakinsa ba muka ga sama ta haɗi hadari ya taso gandan gadan sai ruwa kaga irin wannan ba za a ce jikewarsa ba jikewa ce ta irin wannan da muke magana ba ta matsar ba da cewa shi abin yana cewa wannan dai ya nuna ba farko ruwan farko ba ne to amma shi kansa hadisin anas a nan na cikin sai muslim a shi kansa baya nuna cewa ruwan farko ne ba abin da ya nuna cewa ruwan nan na farko ne da haka kayyade wadda imamu shafi ya yi da cewa ruwan farko a shekara baya da wani dalili kowane ma irin ruwa inda na sama ne to ka tare shi kuma ba so ɗaya ba kana iyawa inda ka san ba zai sa ka mura ba kasancewa ba za ka mutsu ba ibn abid duniya abubakar ibn abid duniya yana littafi kitabul matsar wal ra'd wal barq ibn abid duniya to a ciki ya ruwaito daga abu sa'id yake cewa ya raga aba hakim wanda daga cikin tabi'ai ya kasance إذا كانت أول مطر تجرت dan ya ga farkon ruwa farkon zuwan saukar ruwa sai ya cire kayan jikinsa sai yake cewa inna aliya radiyallahu anhu kana yaf'aluhu wa yaqulu innahu hadithu ahadin bil arsh yake cewa sayyidina ali yana haka kuma yana cewa bai dade da baro al arshi ba cewa bai dade baro al arshi ba kamar yana nuna cewa ruwa daga al'arshi yake kawai wani hadisi yake nuna kamar daga bayan al'arshi akwai wani teku daga nan ruwa yake sauka wannan yana da rauni saboda ubangiji subhanahu wataala ya nuna ruwan da yake sauka daga girgije ne girgije kuma was sahabil musakhkhari bayna samai wal ardh sauraka ba bai je can sama al'arshi shine akhir shine saman karshe wanda ga shi babu komai kuma a sama to in ka ce ruwa daga al'arshi yake kaga ba zai zama bayan sama'i wal ardh ba alqur'ani kuma ya nuna mana ruwan da yake saukowa yana saukar da shi ne daga girgijen da yake al-musakhkhari bayan sama'i wal ardh sauraka wancan wancan magana tana da rauni amma dai abinda zamu fahimta a ciki shine at-tamattur din shine zuwa ya tare ruwan sama din ya jika shi haka nan ibnu abi dunya ya fitar daga abdullahi dan abbas cewa shi ma in ji abdullahi ibn abi mulaika yake cewa na ga abdullahi dan abbas ya tamattaru ra'aitu abdullahi ibn abbas ya tamattar ma'ana yana tarar ruwa don ya jika shi lokacin da yake sauka har ma yana cewa ya ikrima abdullahi dan abbas ya rika cewa ya ikrima yana kira almajirinsa akhrijir rahla akhrij kaza akhrij kaza hina hatta yusibahu alma' ce ya ikrima fitar mana da sirdin nan fitar mana da kaza wato fitar da wasu abubuwa da suke amfani da su har ruwan saman ya taba su wato don su samu albarka so abin kama da kasar ruwan sama wato ba zai ruwa ba lalata shi sai ka ce a fitar min da motar nan daga gareji fitar min da babur din nan a fitar da keke kan mai keke kan mai keke ce mun hatta yusiba saboda shi ma albarkar ruwan saman ta shafe shi to haka abdullahi dan abbas yake sai ya sa almajirin sa ikrima maulansa a fitar da kaza a fitar da hasu sirdin doki shi a fitar da shi hatta yusiba wal matar kuma haka nan ibnu rajab ya kawo cewa kana usman ibnu affan ya tamattar shi ma sayyidina usman yana yi tunda dai manzo Allah yi kuma ai kowa ma sai yi saboda haka dun mun bi ko a kaɗan ka jike kuma in ce ka jike duka ya ba ce ka jike duka ba almuhim da ya ɗansa ya same ka ba wai ana ce ka jike jagan ba a samu wasu suna zaunar da yaransu kuma suna kamuwa a ce a ce a imamul bukari ma ya ce da alka fitar da yara ya ce ba ɗan yayyafin dai haka ya ɗan same ka dan yayyafin da yadda ba za a ba kuma za a tare shi yadda za a za a faru ba za mu tsaya anan abinda muka faɗa ne daidai Allah ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh